بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ubangiji maɗaukacin sarki bai gushe ba yana bayyana mana abubuwan da suka shafi rayuwarmu abubuwa da ya kamata mu kudure da abubuwan da ya kamata mu aikata da abubuwan da ya kamata mu bari da abin da ya kamata mu runguma da abin da ya kamata mu guje mishi ya gana a cikin wannan sura abubuwa da dama akwai waɗanda ya yi mana umarni da su mu aikata su akwai kuma waɗanda ya hana tun daga cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhara a farko har zuwa dai wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara a can ƙarshen ta a can ƙarshen wannan darasi nake nufi ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله أبنجي يا هنا كسا ولا تقتلوا النفس كذا كشي ري معنى كذا كشي متم وان بي أي كتلي في با دم متمن دا يزن مسلمي يا فأي كلمة الشهادة يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله wannan mutum Allah Ubangiji ya ba shi kariya zatinsa haramun ne a taɓa jinin shi haramun ne a taɓa nasabarsa haramun ne a taɓa hankalinsa haramun ne a taɓa dukiyarsa haramun ne a taɓa area inda yake haramun ne a zo a ɓata mishi ita wayannan abubuwa su ne alkulliyat al-khams Allah Ubangiji ya haramta mana taba su da wani sharri rai hankali nasaba dukiya da dai su amma da addini shi ne babban su ma dole mutum ya gane duk wani abu wanda zai taba addinin wani ya nisance shi ba a ba da izinin ka yi suka ga addinin wani ba ko kuma wani aiki wadda za ta kai ga a kashe mutum ba haƙƙi Allah ya hana kar a kashe rai mutum da ransa bai kamata ka kashe shi ba kai tsuntsu ma bai kamata ka yi wasa da shi kurum ka jefar ba sai dai in kana so ka ci ka yanka ka ci amma ba wai ka wahal da shi har ya mutu ba balle mutum haka kuma duk wani abu mai sa maye kamar yadda an hana ka ka yi wa kanka bashi baya halatta ka zama sanadiyar gabatar da su ga wani musulmi ya sha giya ko kwayuka munana waɗanda zamani ya kawo su da irin waɗannan abubuwa duka duk waɗannan haramtattun abubuwa ne hakanan kuma fata dangi na mutum ta hanyar wato za shi zina yin zina Allah ya haramta shi gare ka da uwar wani ko ‘yar wani ko kanwar wani ko babar wani ko innar wani ko kuma dangi makusanciya ta wani duk wa'annan Allah Ubangiji ya haramta maka yin su saboda yin zina abu ne wanda yake hautsu ne wato nasaba ko kuma dangi an ce ka sada zumunci ka sada zumunta da danginka makusanta to wanda ya zo duniya ba shi da wato nasaba bai san baban shi ba ina dangin shi na wajen uba babu su to me yasa suka zama babu zina shi yasa waɗannan wata dangi makusanta ta jihar uba sun zama babu saboda haka dole mutum ya san zina Allah ya haramta shi saboda kar ya ɓata nasaba kula da nasaba sai yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka ce a kula da su addini rai hankali nasaba sai kuma na biyar dukiya dukiyar wani mutum ba za ka iya ka taba ko titin kobo ko titin kobo a ciki ba za ka taba sai da izininsa da yardan shi in ya baka komai kana iya karɓa amma ba da yarzanta ba bai kamata ka taɓa komai ba wa'annan abubuwa duka Allah Ubangiji ya umurce mu da mu kiyaye su mu kula da su to haka nan environment abinda ake nufi da environment shine bi'a inda mutum yana zaune ka gani idan anguwanka anguwa ne na mutanen kwarai ‘ya'yanka za su tashi mutanen kwarai in angon ya zama na ‘yan asha ne na barna na maɓannata ‘ya'yanka duk za su tashi maɓannata ne to abokan hira abokan zama majalisun zama da dai irin wa'annan abubuwa in sun zama na kwarai to wanda ya aboce su zai zama mutumin kwarai wanda kuma wato idan sun kasance na barna ne kaga sai wanda ya aboce sai zama shi ma mabannaci ne shi ne malamai suna ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi to in kana so ka san labarin mutum to karka tambaye shi karka kama masunansa ka tambayi abokansa da abokan hiransa da abokan shiga da fita nasa in ka same su mutanen kwarai ne to shi mutumin kwarai ne in ka same su lalatattu ne to shi kenan shi ma fa lalatacce din ne saboda haka Allah ubangiji ya haramta kisa a nan yake wala taqtulun nafsan lati harrama Allah rai wanda Allah ubangiji ya tsare ya kiyaye ya haramta mana kisanta ya kamata mu kudure da karfin imani ba za a kashe ta ba wannan rai ba za a kashe ba illa bil haqq wato sai dai da gaskiya to menene gaskiyan gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana shi inda yake ce la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath a wani hadisi ya fara da annafsu bin nafsi wani kuma a sai zani kana annafsu bin nafsi sai ya zo a kan والتارك لدينه المفارق للجماعة والمحصن الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة أبو أكن إذا كشمتم أكنسو bayan Allah ya hana kisa gaba ɗaya sai ya toge wa'annan guda uku yace na ɗaya mutumin da ya kashe wani ba kai da ba dalili tare da israri wato da niyya da kuma israri sau kaga wannan za a kashe shi saboda ya kashe wani don wani sauran su yi tsoro idan sun gane wanda ya kashe wani za a kashe shi to kaga an samu rayuwa wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab ya ku masu hankali Allah ya sanya muku wajen qisasi rayuwa muddin dai mutum ya san iya kashe za a kashe shi to ba zai kisa ba to na biyu musulmi ne ya yi aure ya samu shiga wajen matar shiga na sosai kuma auren na gaskiya ne sai ya ji ya yi zina a nan za a kashe shi da duwatsu a jajjefe shi har ya mutu wannan shari'a ba wai ta musulmi ne kurun ba a'a har yahudu wannan shari'a tana nan cikin at-taura annabi isa alaihi salam shi ya ga mutane suna wani lokaci suna yin shaidar zur wanda ba sa son ta ko wanda ba sa son shi sai a ce su samu masa laifi a kashe shi wani lokaci aka kama wata mace a zamanin shi namijin da ya yi zina da ita aka ɓoye ita kuma ga ta nan aka zaunar da ita aka ce za su yi mata rajmo ya ce to eh duk wanda ba shi da zunubi ba shi da laifi zai jefa ta ni ba zan jefa ta ba shi kuma abin da ya hana shi jefa ta shaidar ne bata tabbata ba shaidun na zur ne na ƙarya amma ba wai shi annabi isa yana da laifi bane a'a saboda shahada misalin shahada bai cika ba yace duk wanda yana so ya jifanta na yarda a jefe ta amma sai wanda bai taba yin laifi ba bai taba yin laifi irin tata ba ya zo ya jefe ta mutanen da suka taru a wurin ɗaya yana fita na biyu ya bi shi na uku ya bi su haka dai har ya je shi kuma ya bar su yayin da ya koma ya same ta ita kadai tana zaune yake mata baiwar Allah ina mutane take sun watse yake to ni ma ba ba su yi miki ba yake take eh ba su yi komai ba yake to ni ma ba zan yi miki komai ba su je domin su ne suka ce sun yi tun da suka yi miki jifa to ashe ba su ba gaskiya suka yi ba sun yi miki tuhumar ƙarya ne saboda ta yi baiwar Allah to ka san su annabawan Allah duk abin da suke yi suna yi da hikima balle ma shi sayyidina Isa alaihi salam wanda dama addinin shi duk gaba an gina shi bisa tausayi da tausasawa banda yanzu sharri irin na turai ya shiga cikin wato wannan makaranta ta annabi Isa sun bata halaye da ɗabi'u na mutanenmu da suka bi su daga Afirka ko Asia in ba haka ba ubangiji ya waj'alna fi fi qulubi allazina fi في قلوب الذين في قلوب الذين اتبعوه هم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا رضوان الله فما رأوا حق رعايته كذا mutanen su dama Allah ya bayyana cewa waɗanda suka bi shi annabi Isa inda yake ce wa qafaina Isa wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi allazina tabi'u ra'fatan wa rahma rahmat wa rahbaniya to anan Allah ubangiji yana bayyana mana cewa mabiya annabi Isa Allah ubangiji ya sanya rahma da tausayi a zukatansu haka kuwa a da dama Allah ya faɗa لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى wannan shaida ubangiji ne ya yi ta saboda haka tabbatacciya take in ka ga kirista yana kulla gaba da musulmi in ka ga kirista yana kin musulmi in ka ga kirista yana kulla sharri da musulmi to ka san bai tabbata a cikin christianity ɗinsa ba wanda ya tabbata a cikin christianity ɗinsa to ai a rayuwa ta duniya babu wanda ya fi kusa ga mumini sai shi haka Allah ubangiji ya bayyana kuma haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auku anan Allah ubangiji ya hana wannan bayanin kisa muke yi ya hana a kashe wato musulmi kowane iri kuma addinai duka sun gabo akan waɗannan abubuwa da aka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufr zagin musulmi fasikanci ne idan mutum ya zagi ɗan uwansa musulmi zagi ma kaga irbi ko mun ce ba za a wato hasab nasab din ya bi shi hasab to mutumin da ya zagi dan uwansa musulmi ya keta hurumin nasabarsa da hasabarsa da wato kimarsa imaninsa ko kuma irninsa ko kuma mutuncinsa a hausance to mutumin da ya bata mutuncin dan uwansa musulmi fasiki ne ma'ana dai an rubuta cikin fasikai waɗanda suka fita daga tafarkin Allah wa qitaluhu yin fada da shi kuwa kufrun kafirci ne ga ga ni'imar ƴan uwanci musulmi mumini ai dan uwan mumini ne in ka zo kana fada da shi hakika ka bigire ma ni'imar Allah ka butulce ma wannan ni'ima baka gode mata ba ka yi kafirci da ita fa an gane wannan sa'an nan manzo Allah ya ya ce idan taqal muslimani idan musulmi guda biyu bisayfaihima suka gamu da takubansu guda biyu ko ko da bindigoginsu guda biyu ko da rabarba nasu su biyu ko da bom nasu wato dai idan musulmi ya gamu da ɗan uwansa musulmi ko da takobi ko da bindiga ko da bom ko da komai duk da abin da ko da guba duk abin da zai kashe in dai ya yi niyyar ya kashe ɗan uwansa ne ya kashe shi alqatilu wal maqtulu dukan su sunna anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl muslimin wato gusar da duniya duk gabaki ɗayanta ta halaka ta zama babu ya fi sauki a wurin Allah ga a kashe musulmi bai kamata musulmi ya kashe musulmi ba kuma ga baki daya kisa sunan shi fasadun fil ardi saboda haka ba daidai ne musulmi ya kashe musulmi ba ba daidai ne musulmi ya kashe ko da kirista ko ba yahude ba dalili bai halatta musulmi ya kashe wani abu ba haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana kai addu'a ma ba yarda da shi akwai lokacin da Yahudawa sun kawo ziyara gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan suna sallama suna ce assalamu alaikum assalamu alaikum ma'ana mutuwa ta kasance a kanku ko kuma Allah ya sa ku mutu sai ta suna Aisha da ta yi sace assalamu alaikum wa alaikum la'ainullahi to sai ta zage su ita ma sai manzo Allah yake mata ya Aisha inna rizqa ma kana fi shay'in illa zana wa inna al'unfa ma kana fi shay'in la kana sai yasa zaki mayar musu ba ya take musu sai yasa zaki mayar musu wato martani irin wannan sai yake take masa ya manzo Allah baka ji abin da suka faɗa ba kaje ai suka faɗa amma Allah ya lamince min duk abin da suka faɗa kansu zai koma ba gare mu ba saboda haka mafi muni cikin halittar Allah wanda mutumin da mutane sun ihu saboda munin wato mummunan halin su mafi muni cikin halittar Allah wanda mutane sun guje shi saboda halin shi mummuna ce don haka manzo Allah yana ce aqrabukum minni majalisa yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqan al-muwatta'una aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'allifun mafi kusanta gare ni daga cikin ku gobe a lahira wajen majalisa masu kyawun ɗabi'u a cikin ku wa'anda suna tawali'u ga mutane wa'anda duk wanda wato ya gansu hankali zai kwanta da su su ma hankali zai kwanta da shi wa'annan su ne bayan Allah waɗanda sun yi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ubangiji wa la taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sai dai da hakkinta kamar da yadda muka faɗa ya rida ko kuma zina bayan ihsani ko kuma wato abin nan sisa wani ya kashe wani
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل ومن قتل مظلوما sani wanda aka kashe shi ba gaira ba dalili an kashe shi ba da haƙƙinsa ba faƙad ja'alna li walihi mun ba wato mun sanya ma magajinsa wanda zai gaje shi waliyinsa dan uwansa ko kuma danginsa makusanci mun ba shi iko akan wanda ya yi kisa mun ba shi dama ya yi da shi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku in ya ga dama ya gabatar da shi ga gwamnati a kashe shi ko kuma in ya ga dama ya bar kisa ya gabatar da shi ya karɓi diya abu na uku shi kuma yana da yankin ya yafe ya yafe masa abu uku nan duk yana da yankin cikin su faqad ja'alna li wali sultanan muka sanya wa waliyin wannan wanda aka kashe din nan mun ba magajin shi iko akan wanda yayi kisa fala yusri fil qatl saboda haka kar ya wuce iyaka wajen wato kisa wajen yin kisafi don kalmar kisa kanta da kisafi ne aka dauka to kar kar ya wuce wato ƙa'ida wato iyaka na ɗaya kar ya yi mishi musla bayan ya kashe shi kar ya yayyanke gaɓaɓun shi ya yanke wato mazafukansa ya yanke hancinsa ya huda cikin shi ya yanke kayan cikin shi ya bata shi ya bata halittarsa ya cire ido kunne hanci da sauransu wannan shine musula Allah haramta kar ya yi wannan in ya yi haka ya wuce gona za a kama shi a hukunta shi kan wannan abu da ya yi kaga wannan mamaci ne amma in ya yi mishi haka za a kama shi a yi mishi hukuncin foro a yi mishi ta'ziri na biyu wato ko ya ce a'a an kashe min ɗani sai na kashe biyu ko goma misali wannan ma wuce gona da iri kenan an hana mishi wannan ma israfi ne fil qatl baya halatta ya wuce adadin da mutum daya kashe wato mutum daya ka kashe za a kashe mutum guda ne in ma kisasi za a yi to kisasi zai shafi mutum guda ne ba mutane fiye da daya ba na uku ya ce wane an kashe shi da darajar cikin jama'a to ni ai sai na je shugaban kabilarsa ba irin shi irin shi nake so daga dangin su ba a'a ina neman babban kabila wanda ya fi daraja ko da mulki ko da wato daraja ko da arziki ko da ilimi ko da matsayi wanda ya fi shi matsayi ya nema ya kashe wannan mashara'a ba ta yarda ba abinda shari'a ta yarda da shi dai shi an kashe masa yana da iko amma ya kashe wanda ya kashe san ya nema bai samu ba ya yarda a biya shi jinya in ya ga dama kuma ya yafe fi sabilillahi domin zai zama kafara gare shi
innahu kana mansura lalle shi wanda wato innahu kana mansura shi magaji magaji wanda aka kashe din nan in yayi hakuri lalle lalle ubangiji yana ba shi nasara a nan duniya shari'a ta ba shi nasara a can lahira kuwa shari'a a Allah Ubangiji zai yi ma wanda aka kashe din nan gafara. To a nan aya akwai kissa. Kissa gajeruwa ce. Sayyidina Abdullahi ibn Abbas wata rana ya zauna tare da wasu jama'a. Ya ce musu lokacin da lamarin wannan mutum yana nufin sai na Usman ya auku na samu wana sai na Ali bin Abi Talib nace masa ka cire hannunka daga wannan lamari ka zauna a gidanka ba ruwanka da su wallahi cikin waɗanda muke cikin su na abokan annabi na sahaban annabi ba wanda ya kai ka wajen ilimi wajen sabiƙarka na imani kusancinka da annabi sallallahu alaihi wa sallama na nasaba dangantakanka da shi ta kasancewar kai ne mijin yarsa su wayannan abubuwa abubuwa da waɗanda kowa ya sallama su to karka shiga cikin harkar su nan ka zauna a gidanka za su neme ka ban faɗi haka saboda wani abu saboda usman alaihi salam an kashe shi ba da abin nan ba kan gaskiya ba ne an kashe shi ne kisa irin na siyasa saboda haka an kashe shi mazluman an kashe shi ta cewa an zalunce shi yayin da aka kashe shi to nan Allah ubangiji yana ce faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif innahu kana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ko tunda yanzu mu'awiya ya tashi ya ɗauki rigan usmana yana ta yawo yana ce lalle ba za a yi wata gwamnati ba dole sai an ba shi waɗanda sun kashe usman ya kashe su kana yarda a kafa gwamnati ba haka yake ba suka ce masa i to lalle in ba a yi hankali ba usman mu'awiya zai samu mulkin nan tunda yanzu ya hana mutanen sham su yi mubaya'a shi kan shi ya ki ya yi wa sayyidina Ali mubaya'a kuma Muawiya ga sunan da kun san shi idan ya yayi mulki lokacin kan mu watakila mu zama babu idan kun zama kuna nan kun san hanyar da zai bi zai bi da ku zai bi da ku hanya irin ta Farisa da Romawa ne ba da Majusawa ne ba ta addini ba zai bi da ku hanya irin na Romawa da Farisawa waɗanda ba su da addini a lokacin kuma haƙiƙa haƙiƙa zai ɗaukaka wasu daban a kanku nasara yahudu da majusu waɗanda aka ce sun lulihim sunnata ahlil kitab saboda haka ina gargaɗi in ba yi hankali ba wannan za ta faru sai na abdullahi bin abbas ya faɗi wannan magana ba domin komai ba ne domin ubangiji a nan yace innahu kana mansura din nan cewa duk mutumin da aka kashe masa mutum a bisa zalunci in ya tashi neman haƙƙi Allah zai taimake shi sai ya samu wannan haƙƙi garin samun wannan haƙƙi ko za a je a ɓata abubuwa na gaskiya da yawa abubuwa na alheri da yawa shi yasa yayi wa sayyidina ali wannan magana sayyidina ali kuma bai ci shawarar ba amma yace yanzu za shi an yi min mubaya da da ba a yi mubaya ba wata kilan ce maka shikenan na bar su amma yanzu me zan ce in ce shikenan na bar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su da shugaba ai ba zai yiwu ba kuma yanzu waɗannan mutane 'yan tawaye da suka kashe sayyidina Usman suna nan cikin jama'a ta makaman suna hannunsu tukuna ba mu tace mu gane su wane ne shugaban su wane ne umul qaba'isin wannan fitina ba a bani dama in gane su sannan in kama su in ba ku ku dangin sayyidina Usman amma ba ku bani wannan dama ba ni kuma ba zan iya in yarda ku zo kurun ku ga wanda ba ku son sa ku kama ku ce shine aka ce Usman ku je ku tayar mana da wata fitina daban fitina kuma za ta tsaya akan Madina kurun ba tunda yawancin mutanen nan daga Masar ne suka zo saboda haka sai na ali ya ce ba su me ya faru an yaki na jamal an yaƙe-yaƙe da yawa akan wannan muawiya saura kaɗan ya kare aka zo aka kama sai na ali ta hannunsa wadda take mishi ciwo an ɗaga ƙur'ani aka ce mun ɗaga ƙur'ani a zauna lafiya duk wanda yana ƙaunar alƙur'ani to ya bar yaƙi sai na ali ya ƙetare ƙur'ani yake to babu laifi ya ce kalimatu haqqin urida biha batil kalma ta gaskiya ce amma ana nufin tabbatar da wani karya ta hanyarta amma duk da haka mun yarda haka yarda sai na ali ya ci gaba da mulkin rabi muawiya yana zaune a sham a kasar sham yana cin dukiyoyin nan na baitul mali wa'anda haramun na gare shi yana ciyar da waɗanda suke tare da shi daga waɗannan dukiyoyi dukiyoyin ku na baitul mali na khilafa ne ba naci ba saboda ba a yi mishi mubaya'a ba abinda ake ci abinda ake sha abinda ake sutura da shi abinda ake yin komai da shi a ƙasar sham haramun ne shi yasa fitinu har yanzu ba su kare ba daga waɗancan wuraren kuma tunda sayyidina muawiya ya kafa mulkinsa har zuwa yau an samu baraka a cikin musulmi baraka babba abbasa da suka zo sun bi wannan sahu ne sun bi abin da suka samu daga umawiya hakanan kuma lokacin da turkawa suka zo da ƙarshe su ma sun bi wannan sahu ne haka dai har turawa suka zo da turawa suka zo suka samu musulmi kansu ba a haɗe ba sun ƙara bata lamarin aka rarraba kan musulmi da dai ana rarraba kan musulmi amma ƙasar musulmi sai yake tun daga ƙasar fargana har ka zo ƙasar ghana duk ƙasa ɗaya ce bature ya zai ce a'a ina zai yiwu za a rarraba ta iyaka ko waɗannan wata al'umma ne ba wanku da sauran ko waɗannan ko waɗancan kuma al'umma ce ba wanku da sauran ta haka ƙasashen musulmi duk an yayyage su aka mai da su yadda suke yanzu duk wannan ya faru ne saboda wannan abu da ya zo cikin wannan aya innahu kana mansura ai waliyu addami inda inda an an kashe danginsa da zalunci ne to lalle Allah zai bashi nasara ko da abin za a tace daga baya kan lahira haka dai har muawiya ya jira dai har sayyidina ali ya bar duniya kana ya ci gaba da sayyidina al-hasan shekaru biyu yana mulki daga baya ya zo ya yi wa sayyidina alhassan maganan cewa ya bar masa shi dan dan uwansa zai bar masa mulkin nan shi zai bashi kaza zai bashi kaza amma idan ya mutu maimakon ya ba ɗansa ya zido zai bashi shi sayyidina alhassan din me ya faru sayyidina alhassan ya yarda wasu kuma sun samu hadisin nan na inna ibni haza sayyidun يجمع الله به يصلح الله بين أمتين عظيمتين من المسلمين من قال الله يا فتى جميل سيدنا الحسن da sai aka sai muawiya ya karfafa wannan hadisi a karanta shi duk inda ake a bayyana lalle hasan shine zai hada kan mutane sai na hasan ya yarda ya sauka daga khilafa ya bar ma muawiya muawiya zai zama khalifa ya yi yan shi daga baya ya ga matar shi inda wato ta kashe hasan to zai aure ta ko kuma ya aurar da ita ga dan shi matar da yake Allah ubangiji ya toshe basirarta ya bada ita sai ta shayar da ta ba ta ina ta ina hakan guba ya mutu ta tashi ta zo tana so ya cika mata alkawari muawiya yace mata ki ki bar mana wuri a duniyar nan duk akwai wanda zai amince ni ke da kin kashe jikar annabi sallallahu alaihi wa dan fatima kin kashe kina zaton wani akwai wani mahaukacin da zai aure ki saboda haka ce ta yi can mu da ke kuma hakan ya rasu muawiya ya rasu kafin ya rasu ya karbi bai'a da ɗansa yazid yazid kuma shine sadaniya shine ya kashe sayyidina al-husayn shine wargazar da ahlul baiti ba sharri da ba a yi ba to kun gani dai abubuwa ƙananan abubuwa sukan jawo masifa babba a sayyidina abdullahi ibn abbas yana ce da an bi ra'ayina mutane duk za su haɗu kuma shi mu'awiya ɗin zai samu waɗanda yana so ɗin kuma mutane su ce masa kai ba ruwanka da batun khilafa ali shi kaɗai ne khalifa sai a zo a yi mishi muba'a a lokacin mu'awiya baya samun goyon baya wajen mutane sha amma haka ɗin ba a yi ba saboda kaddara abinda Allah ubangiji ya sayar da shi
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده Allah Ubangiji yana ce kada ku kusanci dukiyar marayu ko kuma maraya illa billati ya asan sai dai ta hanya wadda ta fi kyau dukiyar marayu abu ne wanda yake Allah Ubangiji ya haramta kada fa a zo kusa da shi balle a ɓata shi أها حتى ينأتي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه إيه كان هوبا كبيرا كان كان حوبا كبيرا كذا ku ci dukiyoyinsu ta hanyar haɗa su da dukiyoyinku yin haka nan zunubi ne babba a can kuma me yake cewa wa bi tabul yatama hatta idza balagun nikah fa an fa ina nasu min fatta ilayhim amwalahum aha ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف شوف أنا الله أبين بين batun shi marayu in dai kuɗin maraya ake ce ku da hausa maraya to in kuɗin maraya dukiyarka tana hannunka ko marayu dukiyarsu tana hannunka na ɗaya dai waɗannan dukiyoyi karka yi wani zamba a ciki wa atul yatama amwalahum wala تتبدل الخبيث ها ولا تتبدل الخبيث بالطيب ها ولا تتبدل تتبدل الخبيث بالطيب idan duki a ila amwalikum to anan kaga ubangi ya fara ayan nan ku ba marayu yaushe za mu ba su idza balagun nikaha in sun balaga sun balaga yaye sun balaga tare da cikakken hankali kuma an yarda da tafarrufinsu lalle ba mashaya ba ba 'yan kwaya ba ba wasu mahaukata ba sun tashi dai lami lafiya sun isa a yi musu aure a lokacin ana iya ba su dukiyarsu kuma a kafa shaidu sannan a damƙa shi da hannunsu ko ba haka ba to idan ka haɗa dukiyarsu da dukiyarka to karfa ka zaɓi abu mai kyau ɗin ka haɗa da naka munanan dabbobi kuma ku tura ka tura musu ka ce ai wannan wannan shine na wannan maraya ba haka bane to a can kuma Allah ubangiji yana ya zartar da hukunci ma إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خذ هكذا لن يهديك ولن نسكي شين دوشر ملايو ta hanyar zalunci domin zalunci suna zaluntar marayu suna cin dukiyarsu to su sani fa abinda suke ci a cikinsu shine uta uta irin na, na, na jahannama kuma da sannu daga baya bayan mutuwa kuwa Allah ubangiji ya sa su cikin utar ƙuna ta ƙone su sosai saboda haka kaga musulmi ya nisanci dukiyar marayu wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda sai in ya wato kada ku kusanci dukiyoyin su sai dai ta hanya mafi kyau na a kula da wannan dukiya a yi kasuwanci a ciki ya karu a kula da fidda zakka kuma daidai wa daida a fidda zakkarsa ba tare da an rage wani abu in kamar baka da abun hannunka an baka izini ka ci abinci matsakaici ka sa tufafi matsakaici da matsakaiciya a cikin da abu a cikin dukiyar marayu wato saboda kana kula musu da wannan dukiya to idan ka zarce kai wani abu to ka shiga cikin abin da Allah ya hana har sai sun balaga sai sun aure sun yi aure kuma cikin natsuwa cikin hankali cikin dai wato rashad
wa awqu bil ahd sa'an nan kuma Allah ubangiji ya ce mana wa awfu bil ahd ku cika alkawari alkawari ku cika shi alkawari shine ka dau wa'adi ga mutum ka dau ma mutum wa'adi ko kuma ka yi wa mutum wa'adi akwai aqd aqd kuwa shine ka kulla yarjejeniya da mutum na mu'amala ko ta irin yarjejeniya to a cika alkawari kuma a cika alkawarin yarjejeniya ko ta irin yarjejeniya kamata a kula da ita sosai wa aufu bil ahd ko cika alkawari inna al-ahda kana mas'ula inna al'ada lalle shi alkawari abu ne abun tambaya ma'ana dai shi mai alkawari abun tambaya ne gobe a lahira a wurin Allah za a tambaye shi wannan alkawari da ka ɗaumawa ne yaya kai da shi ya kai a ciki ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ku cika da alkawura ku cika da irin yarjejeniyoyi da kuka yi da mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anan yake taqabbalu li bi sittin ataqabbal lakum bil janna ku dau min alkawarin abu shida za ku kula da su ni kuma zai muku alkawari cewa Allah zai sa ku aljanna idza haddatha ahadukum fala yakذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا اؤتمن فلا يخن هيك غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم abu guda shida ɗin nan in mutum ya kula da su na ɗaya faɗin gaskiya kullum ya nisanci karya sa'annan kuma alkawari idan mutum ya ɗauka ya cika in ka yi ma wani mutum wa'adi ka cika wannan wa'adi hakanan kuma idan an baka amana to ka kula da ita amana ta kasu kashi biyu amanar mutane da amanar Allah amanar Allah su ne waɗannan ayyuka na ibada hukunce-hukunce na shari'ar musulunci dukansu amana ne a wuyanka a wuyanka lokacin da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai wa'adi kai kai alkawari cewa zaka zaka yi wa Allah tauhid zaka kadaita Allah cikin duk lamarinka kuma zaka rungumi duk abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi duk wannan ya zama amana a gare ka wato barin ɗaya a cikin wa'annan abubuwa ya zama cin amana kenan gare ka sa'annan kuma amana tsakaninka da mutane bayan Allah duk wani abu na amana sai ka kula da shi kai in kai malami ne ka koyar da mutane ilimi kana da arziki ne ka taimaki mata fakirai kana da mulki ne to ka tausasa wa mutane waɗanda ba su da mulki irin dai abubuwan nan duka gabaki ɗaya suna daga cikin abin da ake ce masa amana al'amana amma to haka nan kuma yace ku rufe idanunku ga barin kallon abin da Allah haramta muku mata kenan da sauransu sannan ku a a kufu aidiyakum ku kange hannayenku da- daga abin mutane ma'ana dai kada ka miƙe hannunka da sharri ga wani mutum duka fata kwace ko kwace duk wani abu wanda dai zai bata wani rai karka yi da hannunka ka rubuta shaida na ƙarya ka rubuta ba- magana na ƙarya akan mutum ka rubuta wasiƙan zagi da sharri ga wani mutum duk waɗannan abubuwa Allah ubangiji ya hana maka kai musulmi sai kuma wahfazu furujakum ku kiyaye wato al'auran ku ko magatukan ku ku kiyaye kanku daga zina ku kiyaye kanku da da aikin qaumul da dai sauransu wayannan abubuwa duka Allah ubangiji ya haramta abu shidan nan idan musulmi ya kiyaye su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya lamince mishi ya shiga aljanna lami lafiya Mhm.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل ها إذا كلتم إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم والقسطاس المستقيم كلمة قسطاس ده قسطاس كلمة ce ta larabci wanda aka kawo ta daga harshen romanci to wannan ana iya ce qistas ko kuma a ce qistas kamar yadda ake ce qurfas ana ce kuma qirfas takarda to Allah ubangiji yace wa auful kaila idan kun yi wa mutane awo da mudu to ku cika mudu kamar yadda a can yake wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun yace me ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين باب ba wani wanda yake zai ci amanar wato yaudara ko zamba a cikin awo sai dai mutumin da bai yi imani da lahira ba shine dai abin da ayoyin nan suke nufi kafiri wanda ba imani da lahira shi mai yiwa ne yi wannan amma mumini ba zai yi wannan ba wailun lil musa wa wa wa wa- wa awful kaila ku cika mudu idan kun auna wa mutane ko kuma kun auna wa kanku ku yi gaskiya ku yi adalci a ciki wazinu kuma in awo da da sikeli ne to shi ma ku yi awo bisa awo madaidaici ba wa- awo mai illa sikeli mai illa ba ba sikeli karkatacciya ba ba mai rawan gindi ba wanda dai zai zai zai ba da gaskiya a cikin ah, wato aunawa wannan umarni ne na Allah Ubangiji ya yi mana cikin waɗannan abubuwa da zana tun farkon wato kafin mu shiga wa qada rabbuka la taj'al ma Allah ilahan akhar ka dauka har ka zo karshen su su umarni ne na Allah su am- abubuwa ne da ya kallafa mu da su 25 su 25 din nan goma sha uku su hani ne kar ku yi kar ku yi kar ku yi goma sha biyu kuma ku yi ku yi ku yi ko kuma a'a sha biyu su ne kar ku yi kar ku yi goma sha uku kuma ku yi ku yi waɗannan abubuwa da suka zo cikin waɗannan aya su ne abin da suka zo a cikin attaura ana ce musu al-masailul ashr Ah, ah, me ake ce musu su ne dai kan abun hukunce hukunce goma ɗin da suka zo cikin attaura su ne a ban ji ba shin ten commandments su ne ai al'awamirul ashara to haka nan a can su- a a suratul an'am yake qul ta'a- ta'ala wa tulu ma harrama rabbukum alaikum har zuwa tattaqun wa'annan kuma duka su ne anan a- aka faɗe su anan kuma an gudure wasu su cikin at-ta'ibun al-'abidun abu ne wanda yake ya shafi musulmi da kuma abin da ya shafi a suratul mu'minun da kuma a can suratul abin nan a, su- a, salasa ilum bi'adabin ha? To, ina nufin da a cikin waɗannan surori duka an ambaci abin da ya shafi wannan ko dukansa ko kuma sashensa amma dai inda aka bayyana su filla filla a wannan sura da kuma dan suratul an'am
ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير واحسن wannan yin adalci cikin waɗannan abubuwa shi yafi alheri da cewa za ku yi mu'amala ku rabu tare da farin ciki a nan duniya kuma a can lahira shi yafi shi ne yafi makoma makoma mai kyau gare ka gare ku ko kuma gare ka duk da ɗayan ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bi abin da baka sani ba kada ka ce ga abin da baka gani ba na gani ko kuma abin da baka sani ba ka ce na sani ko kuma abin da baka ji baka ce a na ji kar ka yi haka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm duk wani abu wanda yake baka san shi sosai ba to kar ka bi shi kar ka yi aiki da shi kar ka nemi mutane su yi aiki da shi ko ma cikin ilimi ne kai malami ne ka faɗi abin da ka san wato dangantakansa da addinin Allah ka faɗi gaskiya kar ka faɗi wani abu bisa zato kurum kana zaton wane din nan ba shi da kirki sai ka mai da shi ba shi da kirki kana alhali ko kai ne baka son sa ko kuma ka zaci wani abu ba haka ba ka faɗa ashe ƙarya kake yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna inna zanna inna zanna asbabul hadisi إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كل سنتي أيكي بس zato domin. aiki bisa zato shi ne mafi ƙarya cikin zancen ƙarya saboda haka a nisanci zato a kan mutane wato kyautata zato da musulmi muhimmin abu ne wannan kyautata zato da musulmi an samu sai ka ga 'yan gida ɗaya sun shiryu 'yan anguwa guda sun shiryu 'yan gari guda sun shiryu 'yan gunduma guda sun shiryu 'yan ƙasa gaba ɗayansu sun shiryu muddin kyakkyawan zaton zauna a tsakaninsu mummunan zaton ne sai ka ga mutum ya kirkira wani abu ya dangana shi ga wani mutum baya hujja hurum da shi baya son sa saboda haka ya kasance kaza to ai mai cewa abu ya kasance kaza sai ya kasance Allah saboda haka ka haƙura da ƴan uwanka musulmi ka kyautata zatonka da ɗan uwanka musulmi duk wani abu da za a kawo maka na gulma game da ɗan uwanka musulmi karka yarda da shi karka gina wani abu a kansa ka yi aiki sai ka zama kai da wanda ya ƙirƙira dukan ku ɗaya ne
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع وال... إن السمع والبصر والفؤاد سني واتو جي da gani da zuciya wa'annan da sauran gaɓaɓu duka abun tambaya ne gobe a lahira ma'ana dai wa'annan ana tambayan su me aka yi da su su ba da shaida ko kuma shi mutum wanda aka bashi wannan وجعل لكم السمع والابصار والافئده ba shine Allah ya baku ba to wanda aka bashi wa'annan ni'imomi to shi kuma shine shi kuma ya shiga anan shi ma abun tambaya ne a tambaye shi to me yayi da su su a tambaye su me aka yi da su shi kuma a tambaye shi menene ya aikata da su a lokacin gaskiyan za ta bayyana Allah sa mu dace gobe za a fara da wannan juzu'i sai mu ci gaba Allah ya taimake mu